الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma sha ɗaya ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 26 ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka jami'u tirmidhi na babban malami abu isa a tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi muna cikin kitabu sala kuma muna babi na mun karanta satin da ya wuce mun karanta babi na 24 babin da ke bayani game da asalin kiran sallah asalin kiran sallah mun ji cewa lokacin da ainihin wato al'umman musulmi suka fara yawaita ana buƙatar kuma a san in lokacin sallah ya yi ya za a yi mutane su san lokacin sallah ya yi don su zo a yi sallah an yi ta shawarwari wasu suka ce a dinga kaɗa ƙaraurawa wasu suka ce a dinga busa ƙaho wanda daga ƙarshe sayyidina umar ya ba da shawarar cewa a dinga zuwa ana kiran sallah kiran sallah ba da ma'anar al'azan ba kawai a je kamar karshen layi ko loko ko kuma a samu matattaran mutane a ce jama'a lokacin sallah ya yi to haka dai har kuma allah ta'ala ya kawo al'umma sauƙi ta hanyar mafarki da aka samu daga abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi wanda wannan mafarki nasa kuma ya zama shari'a sakamakon tabbatar da mafarkin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi na yayi mafarkin lafuzan al'adhan kiran sallah kuma bayan ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina umar radiyallahu anhu shi ma yace yayi irin wannan mafarkin ma'ana ya irin wannan kalmomin da yaji ana yi a kiran sallah shi ma yayi mafarkin irin su har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace falillahi alhamdu fadhalika athbat to mun karanta wannan hadithin hadithi na 189 a karkashin wannan babi mun karanta babi a hadithi na 190 shi ma duk dai yana bayani game da ainihin wato asalin kiran sallah da kuma inda aka samu waɗannan lafuzza da ake al'umman musulmi na duk duniya suke amfani da su a matsayin kiran sallah mun karanta babi na 28 babu ma ja a fit tarji'i fil adhan babin da ya zo sunna ne yin tarji'i a sallah a cikin kiran sallah kamar yadda akwai kiran sallah da ba tarji'i to kakka ɗauka yin tarji'i a cikin kiran sallah bid'a ne ba bid'a bane ita ma yin tarji'in sunna ce hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata na tarji'i kuma mun faɗi ma'anar tarji'i a satin da ya gabata mun karanta hadisi na 191 hadisin abi mahzura radiyallahu an inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqa'adahu wa alqa alaihi al-adhan harfan harfan manzo Allah ya zaunar da shi ya laƙana masa lafazin kiran sallah harafi harafi har kuma zuwa inda yake cewa a'id alayya fa wasafa al-adhana bit tarjih hadithin muslim sannan mun karanta hadithi na 192 hadithin wato shi ma dai na abi mahzura din annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kiran sallah 19 kalimatan kalma kalma guda 19 wal iqama iqama ita kuma 17 kalima kalma ainihin 17 wannan shi ma hadithi ne wanda yake sahihi mun karanta shi mun karanta babi na 29 a babin ɗayanta ikama kiran sallah a maimaita shi kuma ikama a ɗayanta shi ma mun karanta hadithi na 193 hadithin anas dan malik umira bilal an yashfa al'azana wa yutir al'iqama wanda a ƙarƙashin wannan har muka tattauna maganganun malamai akwai wanda suka tafi kan cewa ita ma iqama za a yi ta biyu kamar yadda ake kiran sallah ɗaiɗaiɗaiɗai saboda hadithin wa yutir al'iqama amma dai akwai ainihin wato abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗayan ta iqama ɗin da kuma biyin ta kiran sallah akwai hadithin na babi na talatin annal iqamata matna matna hadithi ne da'ifi jiddan kamar yadda bayani ya gabata a satin da ya wuce da ya tabbata to da sai a gaya za a yi jam'in wannan hadithi da kuma hadithin yin iqama sau ɗai ɗaya sai babi na 31 babu ma ja a fitta rasuli fil adhan ma'ana babin da ya zo na yin kiran sallah daki daki wato kalma bayan kalma ba tare da sauri ba shine at-tarassul wannan shi ma hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan shi ma yana da rauni sosai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce wa bilal ya bilal idza adhanta fatarassal fi adhanik وإذا أقمت فحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله إلى حزوة كرشان حديثه wannan shi hadithi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadinsa sannan mun karanta hadithi na 196 hadithin da yake cewa daga muhammad yunus ibn muhammad daga abdul mun'im shi ma dai wannan hadithi ne wanda yake kamar wanda ya gabace shi hadisi ne da'ifi kamar yadda abu isa turmidi ke cewa hadithu jabir haza hadithu la na'rifu illa min hadha alwajh sannan yake cewa ma shi kansa hadithu abdul mun'im huwa isnadun majhul wato isnadi ne wanda yake akwai musabida cikin sa akwai yahya ibn muslim al-basri wa huwa majhul sannan mun karanta babi kusan na karshe a darasin da ya gabata babu ma ja'a fi idkhal al-isba'i fil udhni inda al-adhan wato babin shigar da 'yan yatsu cikin kunne lokacin kiran sallah hadithi muka karanta na 197 wanda yake bayani akan haka hadithin wato abiju haifa da yake cewa ya ga bilal yu'adhin wa yadur wa yutba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhnayhi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra ila akhir alhadith shi ma hadithi ne wanda yake imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi hadithi ne wanda yake sahihi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi at-tatwib fi al-fajr babin da yazo na yin as-salatu khairun min an-nawmi a cikin sallar asuba shine at-tatwib duk da cewa ma'anar tatwibi tana zuwa da ma'ana ba iya as-salatu khairun min an-nawm ba amma abu isa tirmidhi ya kawo ta anan da ma'anar as-salatu khairun min an-nawm shine at-tatwib as-salatu khairu minan nawm shin za a yi ta ne a farkon dare ko kuma a farkon kiran sallah farkon dare ko kuma ita ce kiran sallah na ƙarshe wannan mas'ala ce wadda akwai sabani tsakanin malamai wasu suna ganin za a fara yin as-salatu khairu minan nawm a farkon dare sannan daga baya kuma sai a yi kiran sallah wanda babu at-tatwib babu as-salatu khairu minan nawm wasu kuma suka ce a'a kiran sallah shi za a fara yi a farkon dare sannan daga bisani kuma sai a yi salatu khairu minan nawm wanda wannan shi yafi shahara shi kuma ainihin zaka ji an fi tafiya akai kuma malamai sun yi maganganu akan haka duk da cewa wasu sun tafi akan wancan wasu sun tafi akan wannan akan wannan matsala na san babban malamin mu babban malami alqasim hotoro Allah ya kara masa lafiya yayi bayani sosai ya hallale wannan matsala ta salatu khairu minan nawm kuma shi ma in ban manta ba ya rinjayar da matsalar assalatu khairu minan naum daga ƙarshe ba farkon dare ba wallahu ta'ala alam قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر wannan hadisi ne wanda yake da'ifi abu isa tirmidhi yake cewa ahmad ibn mani' ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace abu ahmad az-zubairi shine muhammad ibn abdullah ibn zubair ibn dirham al-asadi al-kufi yace ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yake cewa haddathana abu isra'il abu isra'il shine isma'il ibn ishaq wato abu isma'il ibn abi ishaq anil hakam daga alhakam ibn utaiba an abdurrahman daga abdurrahman ibn abi laila an bilal daga bilal qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni la tusawwibanna fi shay'in min as-salawati la tusawwibanna fi shay'in min as-salawati illa fi salati al-fajr kada ku yi as-salatu khairu min an-nawm a wata sallah cikin salloli sai sallar ainihin wato asuba sallar asuba ita kadai ake yi wa as-salatu khairu min an-nawm duk da cewa hadisi ne wanda yake da'ifi kamar yanda muka je wato domin akwai inqita'i tsakanin ko kuma Abdurrahman ibn Abi Laila ba shi da sama'a daga Bilal bai ji hadisi ba daga Bilal da haka akwai inqita'i tsakanin Abdurrahman ibn Abi Laila da Bilal qala wa fil babi ana bi mahzura a cikin wannan babi an ruwaici wani hadithi mai ma'ana irin wannan wanda abu mahazura ya ruwaice shi imam ahmad imam abu dawud ibn hibban at-tabari imam al-baihaqi duk sun fitar da wannan riwaya ta abi mahazura ala abu isa abu isa tirmidhi kice hadith bilal la na'rifuhu illa min hadith abil hasan ibn umara shi kuma wannan abil hasan ibn umara din maturuki ne an gane ko maturuki ne ba a karbar ainihin wato hadisinsa kamar yadda muka ce a cikin isnadin akwai wancan isra'il ibn abi ishaq za ka ji a can gaba ya ce laisa bi za kalkawi yana nufin da'ifi ne kuma an ce ana ana wato akwai attashayyu tare da shi wato shi'i ne kuma yana daga cikin algulat a cikin shi'a din da haka wannan isnadin hadisin akwai matsaloli a cikinsa an hakam ibn utaiba wa abu isra'ila ismuhu isma'il ibn abi ishaq walaisa huwa bi dhakal qawi inda ahal hadith wato hadisin sa da'ifi ne a wajen malaman hadisi ba sa karban hadisin Isma'il wato Ibn Abi Ishaq wanda ake masa alkunya da Abu Isra'il domin ana na farko da'ifi ne sannan akwai at-tashayyu' tare da shi kuma yana daga cikin al-gulat wanda suke wato suka tsani sayyidina Ali suka tsani sayyidina Uthman radiyallahu anhu an ce alladhina yakrahuna Uthman yana cikin wanda suka tsani sayyidina Uthman radiyallahu an shi yasa ibn al-mubarak yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-muslimina bi su'i hifzihi Allah ya ce muki musulmi yayi musu baiwa ma yana daga cikin masu su'ul hifzi an gane ko kaga shi kenan an huta da shi da ba da baya cikin masu su'ul hifzi to kila sai a ce za a karbi ruwayarsa to amma yana daga cikin wayanda suna da waccan aqidar kuma sannan ga kuma ga abun yayi masa yawa ga muguwar aƙida ga kuma mummunar hadda ba shi da hadda mai kyau to sai ibn mubarak yake cewa Allah ya taimaki musulmi yayi musu baiwa ma shi wannan abu isra'ilan mutum ne sayyul hibs mafhum wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tafsir at-taswib malamai ma abota ilimi sun karu juna sani sun yi sabani game da mas'alar at-taswib as-salatu khairu min an-nawm fa qala ba'dhum me ake nufi da at-taswib wasu daga cikin malamai suka ce an ya kula fi azanil fajiri as-salatu khairu minan nawm shine a kiran sallar asuba ladan mai kiran sallah ya kara da lafazin as-salatu khairu minan nawm wannan shi ake nufi da at-taswib wa huwa qaul ibn al-mubarak wa ahmad wannan shine ra'ayin ibn al-mubarak da imam ahmad wa qala ishaq ishaq bin rahu ya yake cewa fit taswib ghayra hadha shi kuma yake yana da wata fahimtar akan at-taswibi wata ma'ana ba wannan ba domin tana daukan ma'anar iqama tana daukan ma'anar iqama cewa idza suwiba in an yi ta da iqama sai shedan ya fita da gudu lahu durab yana tusa har sai ya daina jiyo ainihin sautin at-taswib sannan sai da da kaga at-taswib yana zuwa da ma'anar iqama da haka ishaq bin rahuya shi kuma ya dauki wata ma'anar daban ba wannan ba qal yace at-tathwibu al-makruh huwa shay'un ahdathahu an-nasu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha adhana al-mu'adhdhin fastabda al-qauma qala bayna al-adhan wal-iqamati qad qamat as-salatu hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah sai yake ta at-tathwibu al-makruh wato at-tathwibun da aka karhanta huwa shay'un shine wani abu wanda ahdathahu an-nasu mutane suka kirkira na bid'a ba'ad annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yanda shi wannan taswibin na bid'a yake shine idza azzana al mu'adhdhin in mai kiran sallah ya kiran sallah fastabda an nasu sai mutane suka yi jinkiri ba a haɗu a masallaci da wuri ba don yin sallah al to shi ladan mai kiran sallah sai ya faɗa bainal azani wal iqama tsakanin wannan kiran sallah da yayi da ta da iqama sai ce qad qamatis salatu hayya ala salati hayya ala al fala sai ya ƙara da wannan a taswib din qala wa hadha alladhi qala ishaq huwa taswib alladhi qad karihahu ahlul ilm shi yasa ishaq bin rahuya wannan shine irin at-tasuyibin da yake cewa malamai ma abota ilimi sun karhanta wallazi ahdathuhu ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bid'a ne an kirkire shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi fassara ibn al-mubarak wa ahmad amma at-tasuyib din can na farko wanda ibn al-mubarak da ahmad bin hanbal suka fassara anna at-tasuyiba an yaqula suka ce at-tasuyibun shine ladan ya an yaqula al-mu'addin fi adhan al-fajr mai kiran sallah a kiran sallah asuba ya ce as-salatu khairun minan nawm wa huwa qaulun sahihun wannan shine qauli sahihi at-tatyib yana da ma'anar as-salatu khairun minan nawm wa yuqalu lahu at-tatyib aidan ana kiransa shi as-salatu khairun minan nawm din ana kiransa da at-tatyib wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi shine abinda ra'ayin da malamai mabuta ilimi suka zaba wa ra'awhu kuma suke ganin shine at-taswibin da ake nufi ko shine wanda za a yi wancan at-taswibin mai ma'ana wato at-taswib da ma'ana ta biyu dama ka ji wannan bid'a ne wato abu ne wanda daga baya aka kirkire shi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a waruya an Abdullahi ibn Umar annahu kana yaqulu fi salatil fajr an ruwaito daga Abdullahi dan Umar ya kasance yana faɗa a cikin sallar asuba as-salatu khairun minan nawm waruya an mujahidin haka an ruwaito daga mujahid ƙala yace da khaltu ma'a abdullahi bin umar masjida yace na shiga masallaci tare da abdullahi dan umar wa qad udhina fihi wa nahnu nuridu an nusalliya fihi an yi kiran sallah a masallacin ko an ta da iqama a masallacin wa nahnu nuridu an nusalliya fihi muna nufin za mu yi sallah a masallacin fathawabal mu'azzinu abdullahi dan umar sai ya je mai kiran sallah ya yi taswib wani a taswib din a taswib mai ma'ana ta biyu wanda ishaq bin rahuya ya ce malamai sun karhanta ma'ana wanda an yi kiran sallah an dan samu jinkiri tsakanin kiran sallah da ta da iqama sai ladan ya ce as-salatu khairu minan nawm hayya ala salah hayya ala falah wannan shi abdullahi dan umar ya shigo masallaci an yi kiran sallah yana nufin zai sallah a masallacin sai ya ji ladan mai kiran sallah ya yi irin wancan at-taswib din irin na bid'a fa kharaja abdullahi bin umar min al-masjidi abdullahi dan umar sai ya sa takalmin sa ya fice daga masallacin wa qala ukhruj bina an ce lokacin ya makance da annahu kana hina idhin a'ma a lokacin ya makance sai ya ce wa wanda suke tare da shi wanda yake majagora ukhruj ukhruj bina min indi hadha al-mubtadi' ya ce kai mun jagora mu fita daga wajen wannan ɗan bida ɗin walam yi tsalle an gane ku walam yi tsalle fi abdullahi ɗan umar ya ƙiye yi tsalla a cikin wannan masallacin ƙwala ya ce wa inna ma kariha abdullahi taswib alladhi ahdathahu an-nasu ba'du abinda abdullahi bin wato at-taswib din da abdullahi dan umar yaki ya kyamata da ya ji an yi ce a fita daga masallacin shine wannan at-taswib din wanda mutane suka kirkira na bid'a ba at-taswib wancan mai ma'ana ta farko mai as-salatu khairu minan nawm ba ko kun fahimci wannan yawa babu ma jaa anna man adhana fa huwa yuqim babin da zai bayani wanda ya kiran sallah shi zai tada iqama wanda ya kiran sallah shi zai ta da iqama qala haddathana hannadun qala haddathana abda wa ya'la bin ubayd an abdurrahman ibn ziyad bin an'um al-ifriqi an ziyad bin nu'aym al-hadrami an ziyad bin al-harith as-sudai قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أحمد لا أكتب حديث لا أكتب حديث الإفريقي قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم أبو عيسى الترمذي كتشوا هناد ابن ابن السري يا زنتد أبو أن حديثي شكما كتشوا حدثنا عبده da abda da ya'la bin ubaid sun zantar da mu daga abdurrahman ibn ziyad ibn an'umin al-ifriqi ibn an'umin al-ifriqi shi abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi da'ifi ne min jihati hibzihi ta bangaren haddasa ne yake da rauni amma an cewa kana rajulan salihan mutumin kirki ne kawai da yana da rauni ta fuskar hadda عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث السدائي أنا دنجن تاشيني زوا السداء السداء دن أنشي ودني وتكبيلة تشكين يمن yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a kuma an ce yayi kiran sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sahabi ne lahu suhba qala yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an uwadhina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni na kiran sallah fi salatul fajr a sallar asuba fa azantu sai na kiran sallah fa arada bilalun an yuqima sai bilal yayi nufin kirta da iqama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akha sudai'in suda'in qad azana ai wato ziyad ibn al-harith as-suda'i ya shi yayi kiran yayi kiran sallah wa man azzana ka'idar kuma wanda ya kiran sallah fa huwa yuqimu shine wanda yake ta da iqama an fahimta ko hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi akwai rauni a cikin isnadin sa kuma mun ji dalilin raunin akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi wa fil babi an ibn Umara a cikin wannan babin an ruwaito hadisi kuma daga Abdullahi dan Umar wanda Abu Hafs Umar ibn Shahin ya kawo wannan riwaya ta Abdullahi ibn Umar a cikin An-Nasikh wal Mansukh haka Abu Shaykh Al-Asfahani a cikin Kitabul Azan haka Al-Khatib Al-Baghdadi shi ma ya rubuta wannan hadisi daga Sa'id ibn Rashid Al-Mazini amma shi ma in ka bi wannan isnadin shi ma hadisi ne wanda yake munkar a wato abin nan Al-Baihaqi ya kawo shi a cikin Sunan Al-Kubra wato shafi na 100 ko hadisi na 100 1700 kai da 36 an gane ko shi ma an kabi wannan isnadin shi ma isnadi ne wanda yake akwai rauni akwai nakara a ciki قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي يتي حديث زياد ابن الحارث السدائي بمساميش تقوة هنيا بسيدة حديث الإفريقي شيكما الإفريقي عبد الرحمن ابن زياد ابن عنهم al'ifriki huwa da'ifun wato shi kuma yana da rauni inda ahalil hadith a wajen malaman hadithi da'afahu yahya bin sa'idin al-qattan yahya bin sa'idin al-qattan ya rauna nashi wa ghairuhu da walin sa qala ahmad imam ahmad yace la aktubu hadith al-ifriqi yace ni ba ma na rubuta hadithan da abdurrahman ibn ziyad ibn anum al-ifriqi ya ruwaito qala wa ra'aytu muhammad ibn isma'il yuqawwi amrah yace duk da cewa naga ainihin wato abdullah a Muhammad ibn Ismail yana ƙarfafa al'amarin al'ifiriki waya ƙuli yana cewa huwa muqaribul hadi wal'amalu ala haza inda aktar ahlil ilmi amma da yawa malamai ma'abuta ilimi sun tafi akan haka cewa anna man azzana wanda ainihin wato ya kiran sallah fa huwa yuqimu shi zai tada iqama wannan shine ra'ayin Sufyan al-Thawri shine ra'ayin Imam Ahmad shine ra'ayin Imam Shafi'i fi riwaya a wata riwaya ta Imam Shafi'i ya tafi akan shi ma wanda ya kiran sallah shi zai tada iqama amma an kabi maganganun malamai suka ce wal amru wasi' al'amarin yana da yalwa a wajen Imam Malik da aktaru ahlul Hijaz da Imam Abu Hanifa da aktaru ahlul Kufa da Abu Thawr sun ce al'amarin yana da yalwa illa dan ya kiran sallah ya tada iqama fala basa in ya ta da ya yi kiran sallah waninsa ya ta da ya kama babu laifi domin hadisin da aka ce wanda yake tada wanda yake kiran sallah shi zai tada ya kama la yaqwa fil ihtijaj ba za a iya kafa hujja da shi ba saboda yana da rauni babu ma jaa fi karahati fi karahiyatil adhan bi ghairi wudu babin da yazo na bayanin karhancin yin kiran sallah babu alwala qala haddathana ali ibn hujr qala haddathana al-walid ibn muslimin عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضع قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضع قال أبو عيسى وهذا الصوح من حديث الأول قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة لم يرفعه لم يرفعه ابن وهب وهو أسوء من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد abu isa tilmidi yake cewa babin da zai yi bayani na an karhanta ladan ya yi kiran sallah bai da alwala sai kawo mana hadithin da ya ji daga ali ibn hujir shi kuma alwalid ibn muslim ya zantar da shi ibn hujir daga muawiya ibn yahya muawiya ibn yahya as-sadafi ana masa alkunya da abu nuhin ad-dimashqi abu nuhin ad-dimashqi wa huwa da'ifun wannan ainihin wato mu'awiya ibn yahya as-sadafi wa huwa da'ifun an az-zuhri daga imam az-zuhri an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un babu wanda zai kiran sallah sai wanda yake da alwala hadisi ne da'ifi yake cewa haddathana Yahya ibn Musa yace Yahya ibn Musa ya zantar da mu hadisi shi kuma yace Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi ya zantar da mu wannan hadisi an Yunus daga Yunus ibn Yazid ibn Abin Najad al-Aili wannan dukkanin su thiqat ne dukkanin su wancan thiqa ne Wahab thiqa ne shi ma ainihin wato Yunus shi ma thiqa ne an ibn Shihab قال قال أبو هريرة رضي الله عنه abu huraira radiyallahu anhu yake cewa la yunadi bis salati illa mutawaddi babu wanda zai kira sallah sai mai alwala hadisi ne mawqufi kuma munqati in farada bihi tirmidhi an ce imamu tirmidhi ne ya kadaita da wannan riwaya qala abu isa abu isa tirmidhi ce wa hadha asahu min al hadith al awwal yace wannan shi yafi dan dama dama yafi inganci sama da hadisin farko qala abu isa wa hadithu abi hurairah lam yarfa'ahu ibn wahbin wato domin hadithin abi huraira ibn wahab bai ɗaukaka shi ba bai ce hadithi ba ne marfo'i wa huwa asahu kuma shi fi inganci min hadithin walid sama da hadithin walid ibn muslim walid ibn muslim wa zuhuri imam zuhuri lam yasma min abi huraira ba shi da sama'a daga abi huraira radiyallahu an wa ikhtalafa ahlul ilmi fil adhan ala ghairi wudu to mun ji hadithin da bai da inganci to duk da haka malamai ma abota ilimi sun yi sabani game da kiran sallah ba alwala za ka iya zuwa ka kira sallah sai kuma ka je kai alwala kafin mutane su taru ko lalle sai ka yi alwala sannan ka zo kai kira sallah to malamai ma abota ilimi sun yi saɓani game da matsalar kiran sallah ba tare da alwala ba fakari hahu ba'adu ahlil ilmi wasu daga cikin malamai sun ce an hana maka ruhi ne wa bihi yaqulu shafi'i wa ishaq wannan shine ra'ayin imam shafi'i da imam ishaq ibn rahuya wa huwa qawlu ata kuma wannan shine ra'ayin ata ibn abi rabah da ibrahim an-nakhai cikin magabata wayannan duk ra'ayinsu ne ba za a kira sallah ba sai mutum yana da alwala wara khasa fi zalika ba'du halil ilm wasu cikin malamai mabuta ilimi sun yi sassauci akan hukuncin sun ce kar a matsa in mutum ma ba shi da alwala zai iya kiran sallah in kira sallah daga bisani kuma sai je ya alwala wa bihi yaqulu sufyanu thawri wannan shine ra'ayin sufyanu thawri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa ahmad da imam ahmad bin hanbal babu ma jaa anna al-imama ahqqu bil iqama babin da ya zo na bayanin liman shi ya fi shi ne mafi haƙƙi a wajen iƙama in an kira sallah aka zo liman shi ne yake da haƙƙin iƙama ma'ana shi ko dai ladan ɗin da ya kiran sallah shi zai tada iƙama to sai liman ya ba shi izini ya ce tada iƙama ko kuma a'a shi liman shi yake da haƙƙin ya nuna wanda zai tada iqama da haka ko da ladan ya kira sallah to shi nasa haƙƙin ya kiran sallah ne shi kuma liman shine zai duba duk wanda ya ga dama ya ce ta mana da iqama wasu malaman suka ce a'a in mun kalli wancan wanda ya kira sallah shi zai iqama to in ma haka din ne to wannan babun yana magana shi kansa wanda ya kira sallah in ya zo ba zai tada iqama ba sai liman ya bashi izini قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يرى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة أبو عيسى الترمذي كتوى يحيى ابن موسى يا زنتد موانا حديثي كتوى شيكما عبد الرزاق يا زنتد سوء isra'il ya zantar da su yake cewa simak ibn harbin ya zantar da ni shi kuma yace ya ji jabir bin samura radiyallahu anhu yana cewa kana mu'adhdhin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yumhilu yana saurarawa fala yuqimu baya ta da iqama hatta idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad kharaja har sai in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad kharaja ya fito a ƙamar salata hina yara to sai ta da iƙamar sallah a lokacin da ya gan shi ala abu isa abu isa tirmidhi ke ta hadithu jabir bin samura huwa hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun imam muslim ya ruwaito shi wa hadithu isra'il hadithun isra'il an simakin la na'rifu illa min hadha alwajh wa hakadha qala ba'd ahli ilm haka wasu cikin malamai mabuta ilimi suka ce innal mu'adhdhina mai kiran sallah amlaku bil adhan shi ke mallakar kiran sallah ai li'annahu mawkulun ilai li'annahu amirun alai shine shugaba a kiran sallah an danka masa amanar kiyaye wa mutane lokacin sallah wal imamu shi kuma liman amlaku bil iqama shi ke mallakar iqama don haka ba za a tada iqama ba illa ba'da isharatihi sai bayan yayi ishara ya yi ishara ya ce a tayar sannan sai a tada ya kama mafum babu ma ja a fil azani bin layin babin da zai yi bayanin hukuncin kiran sallah da sauran dare قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونسيبة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا تأذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام قال أبو عيسى حديث هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وروى عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح أيضا لأنه النافع عن أمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والز- والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم بما إنما فإنما أمرهم فيما يستقبل وقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة abu isa turmidi yake cewa haddathana qutayba ce qutayba ibn sa'id ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yake cewa layth ibn sa'ad ya zantar da mu daga ibn shihab ibn shihab ibn shihab az-zuhri shi kuma yace daga salim wato salim bin abdullah an abihi daga babansa abdullah bin umar radiyallahu anhum anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bilalan yu'adhdhinu bilailin bilal yana yin kiran sallah ne da daddare fakulu washrabu da haka ku ci ku sha in kuka ji kiran sallar bilal shi yana yin sallah ne da ragowar dare kafin alfijir ya keto shi ke kiran sallar farko da haka in lokacin azumi ne kiran sallar bilal kada ya hana ka ka ci gaba da cin abincinka kar ya sa ka fasa yin sahur ba lokaci bane na sallah ba lokaci bane na hana sahur zaka iya yana kiran sallaka yana kiran sallarsa kana ci gaba da sahur da haka ku ci ku sha hatta tasma'u ta'dhin bin ummi maktum har sai in kun ji kiran sallar ibn ummi maktum shine wanda yake kiran sallah na biyu bayan ketowar alfajir wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi da imam muslim ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa fil babi a cikin wannan babin an samu sahabbai da suka ruwaito hadisi makamancin haka an ibn mas'udin akwai hadithin ibn mas'ud wanda aljama'a sun ruwaito shi illa tirmidhi banda imam tirmidhi haka aisha ta ruwaito hadithi wanda ash-shaykhan bukhari da muslim sun fitar da ruwayarta unaisa ita ma ta fitar ruwaito hadithin wanda al-bazzar ya fitar da hadithin ta wa anas anas wa abi dharr wa samura wato abi dharr shi kuma unaisa ibn hibban afwan unaisa ibn hibban da imam muhammad suka fitar da ruwayarta anas albazar ne ya fitar da ruwayarsa abi zarrin wa samura abi zarrin shi kuma al-imam tahawi sai kuma samura ibn wato samura shi kuma ruwayar muslim ya fitar da ruwayar samura an fahimta ko qala abu isa حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حديث عبد الله بن عمر ان حديث حسن صحيح امام البخاري امام مسلم دي سن fitar da ruwaya وقد اختلف اهل العلم malamai ma abota ilimi sun yi sabani fil azan bil layl game da yin kiran sallah da sauran dare fa qala ba'd ahli al ilm wasu cikin malamai suka ce idza azana al mu'adhdhin bil layl idan mai kiran sallah yayi kiran sallah da sauran dare ajza'ahu wannan kiran sallan ya wadatar wala yu'idu ba zai sake ba ya dauka lokaci yayi da sauran dare kawai sai zo ya kwala kiran sallah bayan ya kiran sallah kuma sai daga baya ya lura ashe lokaci bai bai zo yi kiran sallah wasu malamai sun ce ba zai sake ba wa huwa qawlu malik wannan shine ra'ayin imam malik wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa qala ba'd ahli al-ilmi wasu cikin malamai ma abota ilimi kuma suka ce idza adhana bilailin a'ada in yi kiran sallah lokaci bai da sauran dare sai daga baya kuma ya lura cewa baya kira sallah lokacin kiran sallah bai ba ya sake wa bihi yaqulu sufyanu thawri wannan shine ra'ayin sufyanu thawri wa rawa hammad ibn salama an ayyub hammad ibn salama ya ruwaito hadisi daga ayyub daga nafi ibn daga ibn umar abdullahi dan umar anna bilalan ya azana bilailin yace bilal yayi kiran sallah wata rana da sauran dare lokaci bai ba fa amarahun nabi sallallahu alaihi wasallam an yunadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi an yunadiya da ya sake kiran sallah a cikin kiran sallah ce inna la'abda nama ya'ani galabahu an-nawm an gane ko wa mana'athu min tabayyunil fajr shine ma'anarsa wannan bawan da kuka je ya kiran sallah bacci ne ya ci karfinsa wannan baccin da ya ci karfinsa sai ya hana shi ya gane alfijir ya keto ko alfijir bai keto ba da aka yi kiran sallah da aka a ciki sai aka ce ka ce innal abda nama abin da ya faru kenan da kai an gane ko قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ أبو عيسى الترمذي كتابنا حديث الشاذ والصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر حديث صحيح شنو وعند عبيد الله ابن عمر يرويته وغيره ده وننسى عن نافع ده نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن بلالا يؤذن بليل manzon Allah ya ce Bilal fa dama yana yin kiran sallar farko ne da sauran duhun dare fakulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum har sai in kun ji kiran sallar ibn ummi maktum warawa Abdul Aziz ibn Abi Rawat a wato annafi'in anna mu'adhdhinan li Umar wani ladan mai kiran sallah na lokacin sayyidina Umar sayyidina Umar yana da wani mai kiran sallah an ce sunansa Masruh ko dai Masruh ko Mas'ud ɗayan biyun ne an ce ko masruh ko mas'ud to wannan mai kiran sallar azana bilailin sai ya kiran sallah da daddare fa amarahu umar an yu'id al adana sayyidina umar ya ce je kuma sake kiran sallah wa hadha la yasihu wannan bai inganta ba aidan li'annahu an nafi'in an umar domin har ruwaya ce daga nafi'u daga umar munqati akwai inqita'i tsakanin nafi'u da umar wala alla hammad ibn salama arada hadha alhadith wala alla hammad ibn salama da aka ce ya ruwato hadisi da zuma kai ishara zuwa ga ruwayarsa watakila yana nufin wannan hadithin ne was sahihu zance mafi inganci riwayatu ubaidillah wa ghairi wahidin an nafin an ibn umar wa zuhri an salim an ibn umar anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bilayl wancan dai ruwaya ita ce tafi ita ce sahihiyar ruwaya cewa bilal fa dama yana kiran sallah ne da sauran dare da haka in yayi kiran sallah da ragowar dare ku ci ku sha in lokacin azumi ne qala abu isa abu isa yace walau kana hadithu hammadin sahihan inda hadithin hammad din can ingantaccen hadithi ne lam yakun li hadha al hadith ma'anan to da wannan hadisin na inna bilalan yu'adhdhinu bilailin da bashi da wata ma'ana kenan an gane ko idh qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilailin domin da manzo Allah ya tabbata cewa bilal yana kiran sallah da ragowar dare to in waccan ruwaya ta Ahmad bin Salama cewa yayi kiran sallah annabi ya ce masa kiran sallah nan lokaci bai ba da daddare kai ka koma ka ce innal abda nama inda ruwaya ta inganta to da wannan ruwaya ta kuma ba ta da ma'anar cewa manzon Allah ya ce inna bilalan yu'adhinu bilailin fa inna ma amarahum fi ma yustaqbal in ma an ce annabi ya umarce su to ana yana umartar su ne nan gaba wannan ya riga ya wuce ba za a maimaita ba وقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان إن دا أشي من ذا لا يأمر بلال دا ساكي كران صلى حين أذن قبل طلوع الفجر لو كشن دا بلال يهي كران صلى كافن الفجر يكيتو لم يقل تعيدا من ذا لا بذيشي إن بلالا يؤذن بليل ما قال علي بن المديني علي بن المديني يكيتو حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ رواية شتا wato Hammad bin Salama ruwaya ce shadda wa akhta fi Hammad ibn Salama kuma kuskuren daga shi Hammad ibn Salama ne babu ma jaa fi karahiyatil khuruj min al masjid ba'da al adhan babun da yazo na an hana fita daga masallaci bayan an kiran sallah in babu wata larura ba larura an bayan an kira sallah kuma ga mutum shi kuma ya kai ya fice ko ai mai waya ya fita ya ma fasa sallar wannan amma in akwai larurar da za ta sa ainihin wato ya fita daga cikin masallacin bayan kiran sallar ko dai da niyyar zai dawo ko kuma ya kasance haƙin aura'ifan suka ce ko dai yana, wato sai da ya yi alwala ya shigo an yi kiran sallah kuma sai ya fitsari ya kama shi haka sai ji ya matsu wannan zai fita don ya je ya bawali ya canja alwala ya dawo ko kuma ya zamanto ainihin wato a ra'ifan ya shigo an yi kiran sallah sai kuma haɓo ya zubo ya ɓarke to kaga shi ma sai ya fita dan ya tsaye da haƙo ɗin sannan ya wanke jinin kuma ya dawo cikin masallaci ma'ana in wannan ne kaga shi babu laifi a kansa qala haddathana hannadun qala haddathana waki'un an sufyan an ibrahim ibn al-muhajir an abi sha'tha qala kharaja rajulun min al-masjid ba'da ma udhina fihi bil 'asr فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاء أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر وأن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء اسمه سليم, سليم ابن أسود وهو والد أشعث ابن أبي الشعثاء وقد روى أشعث ابن أبي, أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبي أبو عيسى الترمذي كتشوى Hannad ibn Sari ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace Waki'u ya zantar da mu daga Sufyan al-Thawri daga Ibrahim ibn Muhajir al-Bajali daga Abi Sha'tha Abi Sha'tha mun ji sunansa Sulaim ibn Aswad ibn Hanzala al-Kufi qala yake cewa kharaja rajulun min al-masjid wani mutum ya fita daga masallaci ba'da ma uzina fihi bil asr bayan an kiran sallar la'asar a masallaci kuma sai aka ga ya fita fa qala Abu Huraira Abu Huraira da ya ga ya fita sai ya ce amma haza faƙada a sa'abal ƙasim amma wannan mutum da bayan an kira sallah kuma ya kaɗa kai ya fita daga masallaci ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala abu isa wa fil babi an usman abu isa tirmidhi ke ce a cikin wannan babi akwai wani hadisin banda wannan da aka samo shi daga sayyidina usman wanda ibnu maja ya fitar da wannan riwayar ƙala abu isa abu isa tirmidhi ke ce hadithu abi hurairah hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun imamu ahmad imamu muslim abu dawud da ibn maja duk sun ruwaito wannan hadithi wa ala hadha al'amalu inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan hadithin malamai ma'abuta ilimi suka yi aiki tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su Allah ya kharuja ahadun duk malamai sun tafi akan kada mutum ya fita min al-masjid daga masallaci ba'ad al-adhan bayan an kira sallah illa min uzrin sai dai akwai uzuri an yakuna ala ghairi wudu'in ya zama alwalasa ta warware ya zama to ba shi da alwala aw amrun la budda minhu ko kuma wani al'amari da babu babu makawa kamar shine ya zama to ya takura yana son ya shiga ban daki ko kuma ya zama to habo ya zo masa wa yurwa an ibrahim an-nakhai an ruwaito daga ibrahim an-nakhai annahu qala yana cewa ya kharuju ma lam ya'khudh al-mu'adhdhin fi al-iqama yake cewa yana ganin mutum zai iya fita ko da an kira sallah mutum zai iya fita daga masallaci in dai ba a riga an tada iqama ba qala abu isa wa hadha indana liman lahu udhrun fil khuruj min wannan magana a wajen mu mu malaman hadisi kenan ga wanda yake da uzurin fita daga masallaci ake magana wanda yake da uzurin fita wannan zai iya fita amma wanda babu uzurin fita to wannan hadisin faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa وأبو الشعثاء اسمه سليم ابن أسود وهو والد أشعث ابن أبي الشعثاء وقد روى أشعث ابن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبي وأن إمام مسلم يروي وأن الرواية أبي الشعثاء باب ما جاء في الأذان أنا من ده تو وأن أنا من ده ده وهلا يا sai mu tsaya akan wannan babi da insha Allah ta'ala ko eh mu tsaya akan sa saboda mun fara ma lokacin ba zai isa ba sai mu tashi kan babu ma ja'a fil adhan fi safar ma'ana babin da zai yi bayanin kiran sallah a lokacin tafiya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah